والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين جماعه السلام عليكم الله يجعل لنا مخلصين البركه ولا الى التفسير القراني من خلص اليه العالمين ومن اصاب به ولكن الله يجعل في التفسير سيدي بشير القران العالمين السجين اكرمك الله وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
نعم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقول يا أولي الألباب ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce alhajju ma'ana lokacin yin aiki ashurun wasu watanni ne ma'alumatun sanannu su ne shawwal da zulqida da kuma goma na zulhijja su ne lokacin aikin hajji ne ba makwara da fihin na hajji duk wanda ya yi niyyar zai aikin hajji a cikinsu to falara fasa wala fusuka wala bidala fil hajji kar ya zama yayi rafata shine ma'ana jima'i da iyalinsa wala fusuka kuma yin wani sako wala jidala ko kuma jayayya bil hajji a cikin aikin haji din mana in mutum ya riga shiga cikin aikin haji to ba a so ya shiga harkan wani jayayya ko wani abu mara kyau bai haka ko wani abu na sabo wa ma tafalu min khairin da abin da kuke aikatawa na alkhairi alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi ku tazawwadu sannan in za ku aikin ku nemi guzuri mutanen yaman an ce sukan je a wancan lokaci ba guzuri tare da su su ringa roƙon mutane sai aka ce in mutum zai zo aiki ya nemo guzuri sai ya zo da shi saboda aikin haji gurin kamar lahira ne kowa yana riƙe da kuɗinsa baya so ya cire saboda yana tsoron in sun ƙare bai san yadda zai yi ba za ka ga wani abu zai same ka sosai amma za ga wani na kusa da kai da wahala ya baka wani mai ƙoƙari shi zai baka riyar goma wanda ya zage baka ashirin wanda ya ba ka riyal hamsin a makka to ba ƙaramin kyauta ya maka amma yawanci sai dai abu kaɗan haka ne saboda kowa yana ƙoƙarin cewa ya ga kare zai ya rasa abin da zai ci to shi yasa aka ce ayi guzuri wata zawadu ko inna khairaz zadi taqwa amma babban guzuri shine taqwa jin tsoron Allah wata kuni ku ji tsorona ya ulil albab ya ku masu bayan hankali wannan aya tana nuni da cewa a wajen aikin haji ana son kamewa ba a sun yi wani abu na sasa maulan mushe ibrahim da dala mutaran ya yi wani nuna wani babban wa'azi a yi kudin aikin haji aka je yana tafiya tare da almajiransa sai aka je aka sayi littattafai sai aka ba da kuɗi bayan za a tafi sai mai shagon sai ce wai ba a biya shi ba to sai almajiran suka ringa to a'a aka fara jayayya sai ibrahim ya zo ya ga me ake aka ci ana wai ya ce ba biya shi ku sake biyan sa kar ku yi jayayya ai nan ba a jayayya wala jidala fil hajji ba a jayayya kudi ne fa malam ka biya aka ce a sake biya wai don kar a yi jayayya to shine wani daga cikin adamai ce kai ai shine ina idan su ta zambe da shi ba zai iya wannan ba amma shi yace a sake biyan sa wani kudi to kaga wannan wai saboda tsabar luran su da umarni da hani da Allah ya yi tabaraka wa ta'ala shi yasa ko da akan kuɗi ne karka ji wani kiyashi ka sake biya kawai da ka tsaya kana jayayya da mutum a makka din to bara kai asaran kuɗin naka ya zama saboda su ba sa ɗaukan rusa su azima suke ɗauka duk abu suna duba abin da ya fi ne shi suke amma abin mamaki sai a ce wasu ne ba sa kan hanya wannan kaga zalunci ne kawai mutumin da zai iya duk kudin su zai iya yi asaran su ma ya san ya bayar bai a sake bayarwa saboda a girmama wannan aya tunda an ce babu jayayya wala jidala fi zaki saboda biyayya su da abin da Allah ya faɗa da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya na
ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام نعم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين na'am laysa alaikum jinahun an tabtagu fadlan min rabbikum to wasu kuma yayi suna ganin ba zai yiwu ka zo wajen kuma ka yi ciniki ko kai wani sana'a ba sai ka ce a za a iya yin sana'a za a iya yin harka ta ciniki a wajen aka ce laysa alaikum jinahun babu laifi gare ku an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi abu na arziki daga ubangijinku mana za ku yin kasuwanci a wajen sai dai karka zama kana jayayya din dan kuka yi magana da mutum daman ciniki yarjejeniya ne kaza ne eh an biya an mika shi kan kar a yawaita jayayya har a je ayi abu mara kyau amma za a iya yin fatauci za a iya yin sana'a a wajen fa idza afattum min arafatin to idan kuma aka je aka gama tsayuwa da ake yi na arfa to in aka taho to ayi ta zikiri faskurullaha ku dinga zikiri indal masharil haram mana in an zo musdalifa kenan a nan kusa da wani dutse da ake ce masa kuzau a nan ne inda manzala sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yana ta ambaton Allah wai mutane in sun zo wajen su ma su yi ta zikiri su yi ta ambaton Allah faskurullah a waskuru kama hadaku ku ambace shi ma'ana ubangiji tabaraka ta'ala kamar yadda ya shirye da ku ya shirye da ku ya ba ku abubuwa na shiriya to ku dinga ambatansa kuna gode masa wayan kuntum min qablihi lamina dhalin kafin wannan shiriyan da kuna cikin bata ne da a cikin bata ake kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun manzon Allah ya sa mutane addabu da za su fada ramin mutane yazo sai ya jawo su ya ce musu kar su fada ya tsaye da su a kofar aljanna ya ba su komai na aljanna cewa kawai ba abin da kake jira sai dai ka mutu ka shiga aljanna ya ce kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ƙi aka ce waye zai ƙi ya rasulallah ya ce a wanda ya bi ni zai shiga wanda ya ƙi bi na kuma ya saba min shi ya ƙi shiga aljanna amma aljanna ga tana in kana so ka zo wajen mazala shi yasa ma saboda yana da ƙarfin haka har ya ɗauko wani guri ma aljanna ne ya yanko wani kuloti na aljanna ya zo ya aje a cikin gidansa a wajen ɗakinsa yace kun ganan daga nan ɗakin nawa zuwa wannan mimbarin nawa dausayi ne na aljanna dausayi ne in ka shiga kai kanka zaka ji aljanna kake zaka ji ba abun da yake damu magana aljanna baka so ka fita ma inda ba an fit da kai ba da ya zama daga baya din nan shekarun nan saboda in an je ana yawa sai ga abun ana shigar da mutane baci baci ne in kun shiga kun dan jima sai a ce to ku fita wasu masu kowa ya shiga ba zai so fita ba don aljanna ne aljanna ne kamar yadda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda karfin sa yana da yana iya yin haka gashi abu a duniya ne amma kuma aljanna ne akwai wanda zai yin haka ba wanda zai dauko aljanna ya kawo sai shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kake ga bayan Allah kullun hankalin su a wajen yake kullun hankalin su su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda anan ake samun komai wasu kuma wasu suna cewa ba sa neman taimakon sa a'udhu billahi ai duk duniya ta samu taimakon manzon Allah Qur'ani fa ya ce mana in kaga mutum da arziki ma masu kudin nan yanzu ba sani bane Allah da manzon Allah ne suka ba su haka Allah ya ce wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi haka Allah ya ce duk wanda ka gani da wadata Allah da annabi ne suka bashi ashe shi wanda bai ke faɗan nan to wanda ya ci a ranar ma manzo Allah ne bashi wanda zai ci ki gaba ma shi ne bashi shi Allah baya bada abu haka gare da kai ai ba wanda isa Allah yi mu'amala da shi sai ya baya manzansa manzon sai ya isar maka shi yasa Allah ya gaya mana a fili yace duk abin da muke nema ba ba wai ma arziki ba ko gafara ma in kana so Allah ya maka gafara to ka je wajen manzon Allah haka Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima Allah ya ce ai mutane inda sun san abin da suke yi in dai da sun san abin da suke yi to in sun yi laifi ma sun sami Allah ya rasulullah su zo wajenka kaga Allah bai ce to ka tafi masallaci ba ba kai alwala ka tafi a'a ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun zo wajenka fastaghfirullah sun nemi gafaran ubangiji su gaya maka cewa lalle sun yi laifi kaza amma suna neman gafaran ubangiji to sai kai din ka sa baki wastaghfara lahumur rasulu sai wannan manzon ya nema musu gafara kaga mai Allah ya nuna maka ba wai abun duniya ba ko abun lahira ko abun gafara ko mai kake nema ka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in dai waɗannan sharuɗa sun cika to lawajadullaha tawwabar rahiman za a samu Allah tawwaban ne mai karban tuba ne rahiman ne mai jin kai ne abinda Allah ya faɗa baki to ya mutum musulmi a ce musulmi anja musulmi zai faɗi haka ce baya neman taimakon manzan Allah Allah ne bai ce a tafi wajen manzan Allah ai gafara kan ba Allah ne ke gafara ba to ko gafara ma ya ce ka tafi wajen manzan Allah wani bawan Allah ba ya ji wannan ne wannan ayan sai ya zo da ya zo sai ya zo ya tsaya a gaban kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah naji Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawzalillah tawwabar rahim sau da ka na zo yana neman gafara ka nema min gafara wajen ubangiji na shi kenan ya gama ya tafi akwai wani bawan Allah na ce masa a tafi yana zaune a wajen kawai shi kuma ya ɗan yi bacci haka sai ya gama Allah sai ce masa wancan balaramin ƙauyen da ya zo ya nemi gafaran nan kaje ka ce an gafarta masa sai ya bi shi ya tafi gaya masa ai kaya in na Allah ne na manzo Allah ne kan kai wani kokonto in dai na Allah ne ba to na manzan Allah ne duk abu in an ce na Allah ne to na manzan Allah ne kuma manzan Allah shi yake baro ya gaya mana hadisi ya ce Allahu huwal mu'di wa ana al-qasi Allah shi ne yake baro a dunkule manzan Allah kuma shi yake rarraba shi yake rarraba to in ka lura idan mutum yana karanta hadisi ai zai ga akwai hadisin da aka ce idan mutum ya tashi ya wayi gari ko ana so ya zama gaɓoɓinsa sun yi aiki mai kyau a ciki aka ce ko ka yi ƙoƙari ko ka ga wani yana tafiya a kan dabbarsa ka taimake shi kamar yana so ya hau ka ɗora shi ko wani abinsa ya faɗi ka ɗauka ka ba shi ko kuma shi ɗin ka ɗora shi ko ka ɗauka ka miƙa masa in ka yi wa mutum wannan taimako ne ka masa ko ba taimako taimako ne ko to ai mutane ma ordinary jama'a ma duka suna taimako ko balle manzala sallallahu alaihi wasallam ai manzala shine shugaban masu taimako kuma in bai taimaka mutum ba ba zai samu duk abun nan da aka ce na Allah ne in manzala bai ce a baka ba za ka samu shi yasa ko sallah muka yi sai mun aje sallar fa a gaban manzala ba za ka ce kan nan ai na Allah ne ibada ne ba manzala a ciki ba ana faɗin haka dole sai ka sa manzala a ciki shi ba addini yana magana kawai da masu hankali ne zai koyar da ilimi sai ya barku ya ga za ku gane ko ba za ku gane ba wani abun manduki ne zai magana wani abun kuma mafhumi ne zai magana kamar yadda malaman usul suka faɗa dilalatul qawli ala ma yukamu min jihatil manduki aw ma yufhamu duk abu na shari'a ana samun sa ne ko a manduki ko a mafhumi manduki dai abinda za a faɗe shi gashi a furta shi a faɗa to idan baka samu anan ba to sai ka tafi mafhumi shi yasa ake da mafhuma da yawa sai ga wani lokaci idan nasi ya faɗi abu sai a ce to an gane cewa kenan a ƙarƙashin kaza an gane kaza wa min ahli alkitabi man in tamanu bi in ari yu'addihi ilayk wa minhum man in tamanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dubta alayhi qa'ima da aka faɗi wannan mandu'in sai malaman usul suka ce to an ce a cikin alul kitabi akwai wanda in ka amince masa da yayi dauri dauri na dukiya ka bashi ka yarda da shi zai dawo maka da shi amma a cikin su aka ce manzala akwai wanda dinari guda daya in ka amince masa da shi ba zai baka ba illa ma dumta alaihi qaima sai in ka daya kana cewa to ina jiran ka ba mi komi mi komi amma kana tafiya to shikenan to sai suka ce to in dai haka ne wanda aka aka ce in an bashi indar zai dawo da shi yanzu kana ga in ka bashi dinar zai zai halaka ya dawo da indar ma dauri dauri ma balle dinar wanda kuma in ka bashi dinar ba zai bayar ba sai kana leba in ka bashi dauri dauri na dukiya ba kana ga zai bayar zai dawo da shi ai sai dai ka ji labari yayi visa ya bar kasar ma sai ce ashe ya samu abin da kina sai ya bar kasar ko ke ta to kaga wannan mafhumi ne zai gaya maka a cikin mafhumat ake gane haka to shi yasa kullum mutum yana karatu ya kamata ya dinga gane abinda karatu yake koyarwa wani magana ka faɗe ta ka danganta ta ga wani mutum ba wai sai annabi ba babban bawan Allah ma waliyi ne ko malami ba a so ka danganta masa mummunar magana saboda in ka lura ya ɗauko magana ne a ta gaya waliyai abin ya ja shi har ya tafi kan manzon Allah wani yake ta kiran sunansu ba na neman taimakon wani wani wani yana kiran sunansu kai tsaye ya kamata ya wulakanta malamai haka duniya ta ce wani waliyi ne ya kamata ka wulakanta shi ba baban za aka naɗa shi bayi wannan su aka yasu min an yanda huya rajulan min gairi an yaji du'a sara isani in ka ji an ce wani ba haka kawai bane ba mutane anguwarsu ko garinsu bane suka taru suka ce lalla mu taru mu ce wani nan kaza bane an ga haka din ne yasa aka sau da aka ka girmama shi shi sa Allah ya ce mana ya yi lalzina amanu haɗi'ullaha wa haɗi'ur rasula wa ulil amri minku Allah ya ce mana mu bi shi shi Allah mu bi manzansa sannan mu bi ulil amri ulil amri na fa su ne malami in ka zo wajen karatun Qur'ani za a ce maka akwai su imamu ibnu amirin su imamu nafi'u imamu asimu imamu hamza ibn kasir waɗannan za ka same su dewa harkan ƙul'ani kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana da shi ma almajirai masu riwaya guda biyu kowa waɗannan su sun koyar da wasu waɗannan su ma sun koyar da wasu in harka ta ƙul'ani ne in an ce su suka yi magana to magana ta ƙari shi yasa in ka zo za ka yi karatun ƙul'ani misali ana musabaka na karatun ƙul'ani sai ka zo za ka yi sai aka ce to wani ƙira'a za ka yi wani riwaya sai ka ce a ni ƙira'ar annabi zan yi ko ƙira'ar Allah zan yi za a yadda ba za a yadda ba sai ce a malam baka gane tambayar ba ba wai ana tambayin ka wani ƙira'a ai Allah ka Qur'anin nasa ne maza Allah kuma shi ya zo da shi amma akwai masu ƙira'o'i kuma ka faɗi dole sai ka faɗi sunan wani sai ka ce ƙira'ar imamu nafi'u sai a ce riwayar waye sai ka ce ko riwayar warshu ko riwayar qalun su waɗannan mutum biyu ba su ma almajirin imamu nafi kowa yadda ya karɓo a wajensa haka yake za ka ji na wannan shi ma akwai ɗan bambanci da na wannan amma duk sun karɓo daga wajen malami guda ɗaya haka in kace ira imamu asimu sai a tambaye ka riwayar waye sai ka ce riwayar ko hafsu ko riwayar shu'uba kaga waɗannan su ma almajiran wani mutum ne guda ɗaya amma in baka faɗi haka baka ce a'a kawai kai karatun Qur'ani kawai za ka yi mana ko kirayar Allah za ka yi mana za a yadda kaga fa kana magana ana kaman kana kan hanya sai a ce a wannan bai san me yake dole sai ka faɗi wani to kaga waɗannan ulul amri to haka sauran ilmin duka in harkan hadisi ne sai an tambaye ka ina ka samu hadisi wajen suwaye a wajen Bukhari ne ko wajen Muslim ko Ibn Majah kowa ya kafa ide wani su ma waɗancan suna da wasu malamansu haka aka yi ta karɓo abubuwa sab'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith an al-muqtari khayr mudar abu hurairata sa'd jabir anas siddiqatun wa ibn abbas kaza ibn umar wadannan sune farkon malaman hadisi wanda suka ruwaito mana hadisai sama da dubu kowa daga cikin su daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to suna da almajirai suna da almajirai haka za ki tafiya haka in ka zo harkan usulul fiqi dole sai an tambaye ka a ina ka samu haka wajen luga haka wajen komai to waɗannan jagororin dole sai an girmama su addini rashin girmama su sai ke zuwa mutum ya rashin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam don wannan wanda ya wannan magana ya fara da ƙasa ne yana ta kushe waliyai ne har ya tafi sama saboda haka ba a so ka kushe na ƙasa saboda ba don su ba da addinin bai zo hannunka kwanan nan muka faɗa ko ƙur'anin da yake hannunmu nan sai da wasu suka yi aiki muka samu daman iya karanta shi yadda manzo Allah ya bamu shi sallallahu alaihi wasallama babu digo ba wasali babu wani abu wanda zai sa a ce don ka koyi larabci ka zo ka iya karanta ko ka koyi karatu ka iya karanta ba zai haka ya bar shi wani yazo zai karanta Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace ataka bi abdin wa ataka bi sab'in aka ce malam ba haka bane yace to ya ne saboda kaga digo ne bai canza iyyaka mai da shi sama ataka na'budu yace bi abdin nasta'in yace bi sab'in aka ce mar ba haka bane to ya ne aka ce ai digo kaza a guri kaza kaza kaza sai aka ce wannan shine nuqadul a'jam mana nukatul ajam dige-dige wanda za su bambance mana ya da ta da fa da fafu da sauransu to sai aka mana su a ƙur'ani da aka yi su idan an zo za a koya maka karatu sai a ce maka wannan kaza ne wannan kaza ne to sai ka iya karanta wani kuma ya zo ya ɓata wasayi ne wajen wa azanin min Allah wa rasuli ila nasi yawmal hajji labbari anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu sai ce wa rasulihi kaga ya ɓata da ka ɓata wasanin to ma'anar masu ta canza sai aka ce mar ba haka ba to sai aka ce sai dina ali ya ce abul aswad du'ari da Allah ka je kai mutane nuqadul i'rab ka je kai mutane wasani shine fa yazo yi ta wannan kaga wannan ma za a iya cewa ai akwai shawaran sahabi to wancan na nuqadul ajam kan ma duk tabi'ai ne suka yi yanzu inda ba su yi wannan ba za a iya karatun Qur'ani ba za a iya karanta Qur'ani ba dole sai an hada da wannan in dai ba ka haddace daga wajen wanda ya haddace daga annabi to kaga ashe dole a girmama shugabanni ke to rashin girmama su shi yake tura mutum ya je zuwa ga halaka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda bai samu amfaninsa da taimakonsa ba kullum kawai gari da abin da ka sa a bakinka sai da ya biyo ta wajensa saboda Allah ya ce shi da shi suke arziktawa alqur'ani ya faɗa irin wannan ayoyin da hadisai ne da irin su ne sai a ce mawdu'ai ne a wurgar da su amma Qur'ani ne ba da kayya da shi dole a yi imani da shi kuma Qur'ani ne sai in ana neman gafara ma a tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe komai ma sai an nemi manzo Allah sai an nemi taimakon sa kafin a samu ke saboda haka Qur'anin nan lokacin da yazo wa in kuntum min qablihi lamin abdali da ana cikin fata Qur'ani yazo kamar yadda mai shiri ne yake cewa atana wa ma minna anil gayyi musiru fa absara ama wa tadamu tahayyiru lokacin da manzo Allah ya zo ya samu mutane sun yi nisa cikin bata kowa ya bata yazo ya dinga riƙe hannun mutane yana jawo su ga kaza ga yadda za ku yi kaza ga yadda za ku yi kaza harkan zamantakewa harkan auratayya nan duka da mutum sai ga zai iya auren mahaifiyarsa ko gaggonsa ko yafandansa ko addarsa ko kanwarsa duk ana aure da musulunci yazo ya ce a huriman alaikum ummahatu ko akwatukum وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا زناها عليكم وهلائل أبنائكم الذين من سلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما aka yi ta haramta abubuwa hurimat alaikumul maitu wajam wala mul khinzir wama uhilla li ghayri llahi bi wal munkanikatu wal maqulatu wal mutaraddiyatu wan naqiyatu wama aqala as-sabu illa ma zakkaytum wama zubiha ala an-nusbi wa an tastaqdimu bil aslam zalikum fisqun haka aka yi ta yi fa sannan aka samu mutane suka samu kansu ba a yadda suka samu kansu amma mutum sai ya manta ka dauka kawai kamar dama haka ake ba fa haka ake ai ya kamata a gode wa Allah a gode wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai musulmi kullu ya kamata yayi wa annabi godiya kullun kawai gari ka gode masa shi ya kawo wannan shiriya karka ce a yanzu baka nema a kullun kana nema kuma yanzu in an gama ma karka dauka abun ya kare in an tafi lahira ma zaka sake neman taimakon sa akwai ranar da za a zo kowa ba zai iya kokarin komai ba ba wanda zai iya motsi sai ya zama wa ake neman taimakonsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace baya neman nan in aka bar shi a ranar ila zai je wuta zai tafi ba ba mai iya fito da shi wallahi in manzo Allah bai taimake shi ba wuta zai tafi to mutane suna wasa da lamarin lamarin manzo Allah ba abun wasa ba kuma wannan addini an kawo shi aka taimaki mutane da suna cikin bata shi yasa nan aka ce wa in kuntum min qablihi la min adh-dhali da kuna cikin bata aka muku shiriya na'am
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله نعم إن الله غفور رحيم
نعم ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم to sannan sai ku sake gangarowa ta inda mutane suke tahowa bayan daga nan muzdalifa din sai ku zo ku ci gaba da istighfari wastaghfirullah ku dinga neman gafaran ubangiji daga zunubanku inna Allah haqiqa shi Allah ghafurun mai gafara ne lil mu'minin daga mu'minai rahimun mai kuma jin kai ne gare su mana a zo a yi ta istighfari a yi ta ambaton Allah tabaraka wa ta'ala na'am
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا na'am فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق نعم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار to ubangiji tabaraka wataala ce wai za a daitu mana idan kuka gama a daitun manasikakum ayyukan ibadunku na haji din mana bayan an taho daga arfa an zo an kwana a muzdalifa an je wajen jifa kenan to sai a je wajen jifa din ana ta zikiri fazkurullah ku dinga ambaton Allah ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikira kamar yadda kuke ambaton iyayenku ko ma sama da haka da da yake dama ana yin aikin haji da lokacin jahiliya in sun zo alfahari za su ce suke mutum sai su tsaya suna cewa su ne 'ya'yan wane jikokin wane waɗannan ma zo su ne 'ya'yan wane jikokin wane mana alfahari dai da nasabar su suke ta yi to shine da musulunci ya zo aka ci a ba wannan ya kamata su yi ba su dinga ambaton Allah kamar yadda suke ambaton iyayen nasu aka ce a sama da haka ma kaga ana so ka yi zikiri a fili kenan ko wasu na cewa ba su ga ina aka ce ambaci Allah a bayyane ba kaga anan an ce ambaci Allah a bayyane tunda ai ambaton iyayen su na aya fili suke yi ko idan ka zo kai alfahari da iyayenka ka faɗa zuciyar ka wai sani to ai ba wanda ya san kai dan wani jinkan wani ne ko amma a fili zaka faɗa ko ku ne su wane ku ne banu kaza ku ne kaza kaza ko a fili suke yi ba sai Allah ya ce to kuma ku zo a fili ku ambace ni a ji kowa ya ji mana fiye ba da wannan ma kaganci a yi zikiri a fili ke wanda ya duba ƙur'ani ya duba addini bai ga inda aka ce a yi zikiri a fili ba to ya duba wannan ayin wannan ayin kawai ta ishe shi Allah ya ce na wataƙila ba ba ya gani amma inda yana gani ya kamata ya gani a ambaci Allah da ƙarfi yadda ake kiran iyaye fiye ma da hakan au ashar da zikir to fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya kuma lahu bil akhirati min kalam a cikin mutane akwai wanda shi duniya kawai ya sani to wannan aka ce ba shi da rabo a lahira shi duniya kawai yake newa bai san lahira ba bai san kuma lahiran ba ita ce tafiyar wannan ne target din duniya kawai ita hanya ce inda za a je din shine a gaba wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana a cikin mutane kuma wanda akwai wanda yake cewa ya Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira wa qina azaban nar kiyaye mu azabar wuta to wannan shine abin da ake so kar ka bar gaban ka na duniya wala tansa nasibaka min ad-dunya ka roƙa hadda duniya da lahiran to amma dai ka fi ba wa lahiran priority ma'ana babban abun din ka yafi zamuwa aikin lahira shi yafi saboda shi ne target din can ne inda za a je kamar yadda kullum malamai suke gaya mana su alam na lahira shi aka fara yi aka yi aljanna aka yi wuta sai aka zo aka ce to waɗannan gidaje guda biyu ana so a ga su waye ne waye ne zai shiga nan waye zai shiga shi ne sai aka zo aka yi duniya sai aka gaya wa duniya aka ce to duk wanda ya zo cikinki kafin ya fita ki masa alamar ina zai shiga cikin gidajen nan guda biyu iyakar duniya kenan ba kawai ita alama za ta yi mutum ta masa alama in aljanna zai shiga ita masa alama Allah ya samu nace in wuta ne ta masa Allah kiyaye abinda ba iyakanta kenan ba ita to amma sai kaga mutane wani lokaci suka suna daukan kamar in ka rasa nan in ka gama losing ke in ka je ka gota rayuwa sai kaga kamar kawai iya nan din ne karka yadda ka rasa karka yadda yadda za a kai dai ka samu ko where is the end justifies the mean kawai dai karka yadda kai dai kar a tambaye ka kai ka samu kai dai ka samu din kawai to wannan ba a san haka an fi son ka zama babban abin da kake ba priority shine lahira ka zama shine hankalinka duk a cikin abin da ake so na
أولئك لهم نصيب مما كسبوا نعم والله سريع الحساب na'am ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab to waɗannan suna da ainihin rabo da sakamako daga cikin abin da suka aikata ma'ana inda aikin haji ne da wannan addu'o'in da aka faɗa da dukkan dai sauran abubuwa da aka faɗa ma'ana za a ba su sakamako wallahu shi Allah sari'ul hisabi mai gaggawan sakamako ne an ce zai yi sakamako a ranar lahira ma a gwargwadon kamar rabin yini za a gama komai ka duba ba duk al'ummar nan tun daga annabi adam har zuwa tashin kiyama amma kawai daga rabin yini ko kamar kace daga safe zuwa sha biyu duk an gama hisabi gaba ɗaya tun farkon duniya har ƙarshe to shine aka ce amma mutum ya roƙi ya samu ya zama ardu ne kawai za a masa ba hisabi ba sai da aisha ta ce a ya rasulullah gashi qur'ani ya ce akwai hisabi wa amma man mutai kitabu bi mini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai ya ce mata ai wannan arzu ne wanda zai samu hisaban yasir arzu zai samu mana a bujiro da kai ka zo ka tsaya gaban Allah a ganka ka wuce amma kar a tsaye da kai ba in an tsaye da kai to akwai matsala in dai an ce ka tsaya malam tsaya za a bincika aikin ka to akwai matsala amma ka zo a ganka ka wuce mana a kau da kai amma in dai za a tsaye da kai filla filla a ina ai ba tsira shi ne annabi ya gaya mata yace a yana nufin masu sauki su ne wanda za mu su arzikin ke amma in dai an ce ka tsaya ai ina ai akwai matsaloli shi yasa ko kai kai ta addu'a ka nemi ka samu wannan arziki ya zama na kawai ka zo a ganka ka wuce amma karka ce kana da aiki mai yawa ba karka ce na aikin hajji sau kaza ba na yi kaza na gina masallaci karka yadda ka faɗi haka kai dai ka ce kawai kana neman sauƙin amma in za a bincika abun akwai matsaloli kwanan muka karanta ko abu ja'far al-mansur ko wani babban bawan Allah ne yayi ayyuka masu yawa bayan ya rasu da dan sai mafarki da shi yace ya ka samu lamarin ne yace kai ai lamarin duk ba da muke tsammani ne lamarin ba ba da muke tsammani ne yace ubangiji na ya tambaye ni cewa shekara nawa muka baka yace an ba shekara 60 ko da dan wani abu ne sai su to me yayi da su sai ce lalle shi tun da ya balaga da kullum azumi yake da rana da dare kuma sallah yake bangi ce lalle haka sannan yayi jihadi sau kaza aikin haji ma yayi ya fi sau goma sha aikin haji ba duba wahalan aikin haji duk wanda ya je aikin haji komin gatansa sai ya sha wahala kowaye ne shi sai ya ce maka kai ya sha wahala ko bata ma da zai ke aminan nan ka bata nan a kai ta tambayar na aika jawa ko ranar nan ranar arfa irin wahala da ake sha ɗin to duk wanda aikin haji sai ya sha wahala to ya aikin haji sama da goma sha ya yi kaza duk ayyukansa in ya faɗa Allah ce lallai haka ne kayi amma ban karɓa ba aikin haji duk Allah sannan ba ba karba ba jihadi sau kaza ba karba ba yayi kaza ba karba ba duk ya gama irgawa sai ce izan halaktu shikenan na halaka kenan Allah sai ce abu ka halaka ba yace ba na halakar da irin yace kana tuna wata rana kana tafiya sai ka ga wata kaya akan hanya sai ka dauke saboda kana ga karo ne ta ka ka tuna yace na cin abinci to wannan shine da shi na maka gaba to ka za shi al'amarin ba yadda muke da su bane ko kai kana kaman ka tana da aikana kai haji ko ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko kai kaza kai kana tunanin wasu manyan ayyukan ka kai rizabi din su ka aje su a gefe eh yawa har ana tawassuli da shi ba ana tawassuli ma da shi ko kana gani ya kai wannan aiki to ai baka sani ba ko Allah bai karba ba shi ba wai aikin bane karban ne kaga dai wannan babban bawan Allah ne ba ya gama irga duk ayyukan aka ce ba karba wani abu wanda yake ganin ma shi bai dauke shi komai ba to shi ne Allah ya kama shi yasa manzo Allah ya ce a din karka raina aiki ka ce wannan wannan dan karami ne a'a ba karami kowane irin aiki mai kyau kai kokari kai komai kankantar sa haka mara kyau ma karka raina shi kace a don wannan kar shi ma kuma a kalle shi a yi fushi da kai akan sa nan ma akwai akwai danja to haka yawanci zaka ga kuma yawanci bawan Allah in ya rasu aka yi mabarkinsa aka tambaye shi ya ba da labari yadda ya faɗa nan haka ne ba haka ne ga imamu gazali shi maka duba duk tarin ilminsa da rubuce-rubucen nan da ya yi amma ya ba da labari ya ce da abinda Allah ya masa gafara shi ne kuda albarkacin kuda ba kuda da ya zo yana rubutu ya ɗora alƙalami zai cire sai ga kuda ya zo ya hau kan alƙalamin yana shan tawadar sai ya jira shi ya bar shi sai da ya gama sha da ya tashi sai ya dau alƙalin to wannan abun shine Allah ya masa gafara ya tausaya wa kuda ko kwanan muka karanta Imam Shibli shi kuma akan mage shi ma wutaran ya ganta tana cikin jin sanyi ya dauki rawanin sai lullube ta shi ma duk ayyukansa Allah ce ba wannan karba ba wannan abun da yawa mage shi ya karba saboda haka tausaya wa halittar nan ba karamin abu ne ba karamin abu ne yanzu aka akwai bawan Allah da na san shi shi kuma kadangaru yake tara abinci ya ce tun da zai ba mu kazani ya samu rama da guda bai sani ba shi ma kadangaru da sai ya tara yana tara musu abinci sai ga mutum ya je ya shuka bishiyoyi a jeji ko ya shuka wani abu yana so tsuntsaye su ringa ci ba mamaki a dalilin wani tsuntsun karami guda ɗaya sai Allah ka kaga wani ana nuna mana cewa mu tausaya halitta ne ba waɗannan fa ba su kai su ba su kai dan adam ba ba amma a kansu Allah ya to haka in ka tausaya dan adam ba sai Allah ya maka rahama saboda haka a yawaita ayyuka kowanne musamman jin kai din nan tausayawa halittun Allah yan adam da ma abun da ma ba yan adam ba baka sani ba wani abu ne Allah zai karba saboda ba wai ayyukan bane ba tarin aiki bane karban ne ubangiji ce ya karbi saboda ba mamaki wani abun da kai ko ka sa wani abu a cikin aikin naka kamar da muka faɗa kwanan nan ko wani bawan Allah yana tahajjudi yana karatun Qur'ani ya san Qur'ani duka sai aka zo ana raba ladan to daman a cikin karatun kuma ran da yazo yana karanta suratul daha to sai karanta ya ji motsin wani makwabcin sa sai karanta daha din da karfi saboda makwabcin ya ji mana ya ji cewa fa shi fa yanzu ba bacci yake sallah yake da aka zo aka raba abubuwan sai ga bai ga wannan sakamakon suratu dahawa ya tambaye ubangiji ya laban gala dan wannan ba sai ci kaje wajen makwabcin ka ka karba ai shi kai wa ba shi kai ba saboda yaji kana zalla to kaga a cikin ayyukan namu saboda ana sa wani abu shi yasa ba kowanne ne Allah zai karba dole kai ta dagewa kana ta kokari wani abu wanda ka dage ka sa ikilasi ka yi shi wataƙila shine za ka a yawaita su ba su wanda Allah zai kawo Allah ya karbi ayyukan Allah ya karbi ayyukan na ina muke wallahu sallallahu samna bismillah واذكروا الله في أيام معدودات نعم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
نعم واذكر الله في أيام معدودات faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi min taqa qadullahu wa lahu annakum ilayhi tushrun to waskurullahi ku ambaci Allah mana a lokacin da aka zo jifa kenan za a yi takabbar bari a ranar sallah kenan ana ta jifa ana takabbar bari ana jifa mana ana koyi da annabi Ibrahim lokacin da ya je zai yanka ɗansa ɗin na annabi Isma'il sai shi ɗan ya biyo shi yana so ya sa ɗan wai kar ya yi da sai ya ɗauki sakan kwanyi ya ringa jifa sa haka shi ma ɗan ya ringa jifa haka dai wannan jifa da suka ta yi guda bakwai bakwai ɗin nan to shi ne ake ta koyi da su ma'ana sababin abun ya riga ya wuce amma hukuncin kuma yana nan saboda dama in ka lura shi addini kusan duka ma koyi ake abun da wani bayan wasu bayan Allah suke yi ne shi muke ta yi idan ka ce za ka hana wani karya bi wani to ai kana shi addinin kenan gaba addinin gaba ɗaya koyi ne muna koyi ne da abin da wasu bayan Allah suke wannan muka faɗa ko magana safa da marwa muna koyi da ita hajara ne tana hawa kan dutse ita neman ruwa take a lokacin ta hau wannan dutsen ko za ta hango masu mutane ta karɓi ta zo ta ba danta in ba ta gani ba ta dawo kan marwa haka ta yi ta yi to sai aka ce mu zo mu ringa koyi da ita saboda baiwar Allah ce mai imani ce sosai an raba ta da inda take an kawo ta jeji mijinta ya tafi kuma ta haƙura ta yadda da zai tafi ta tambaye shi a nan zai bar su ya ce e ta ce Allah ne umarni da haka ya ce e ta ce shi kenan ta yadda inda Allah ne faɗa ba abin da zai faru kaga babbar bawar Allah ce ke shi sa dole a yi ta koyi da ita duk manyan waliyai da annabawa su zo su ta koyi da ita saboda ta yi wannan abu to haka shi ma ne ba wani abin da ya yi to a ranar ana ta wannan koyi ne to in mutum ya ce zai raba ka da wasu bayan Allah to yana so ya raba ka da Allah kenan shi Allah kullum bayansa nagari yana tare da su baya rabuwa da su shi yasa ga koyi ake ta yi da su ma a cikin shanin addinin su to shi aka ce ayi ta wannan ambaton Allah a wannan kwanakin kilidin nan wannan kwana biyu bayan ran sallah ko kwana uku ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn wanda ya gaggauta a cikin kwanaki guda biyu bayan ran sallah kwana na ɗaya da na biyu ya gama ya tafi shikenan fala ismailai babu laifi gare shi wa man ta'akkara wanda kuma ya jinkirta har rana uku ga sallah ya tsaya sai da ya jifan sa ya tafi shi ma fala ismailai babu kuma gare shi da wani ta'a ga wanda ya ji tsoron Allah tabaraka ta'ala wa taqulla ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum tusharuna ilayhi ma'ana wata ran za a tattara ku zuwa gare shi saboda haka ma'ana ayi abun kamar yadda yake na'am
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه نعم ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام نعم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام to man yuji buka qawluhu fil hayati dunya wa minan nas ana ga manzala sallallahu alaihi cewa akwai wanda zaka ga maganar sa kamar tana kawatar da kai ma'ana in ka ji magana tartar kamar da gaske amma kuma fa ba da gaske bane a zuciyarsa ba mai imani bane yace to zaka samu akwai irin su a cikin mutane ma'ana man yuji buka qawluhu fil hayati dunya wa minan nas akwai su a cikin mutane saboda shi jari da mazururi ba shi da sadara a cikin jimla ba a fara magana da su kullum yi race da wani abu irinsu da irinsu zuru da sauransu suna rataya da wani abu ko su nemi mubtada ko su nemi fa'ili su rataye da shi amma su ba su da ƙarfin a fara magana da su to shine ana aka gaya mana aka ce aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai ga wani daga cikin mutane wanda in yayi magana sai ga kaman magana nan kaman da kaman da gaske wai shi dole alama ta kalbi har yana neman wai kafa shaida ko ya bayyana wa Allah akan abin da yake cikin zuciyarsa wa huwa aladul kisam kuma shi mai tsananin jayayya ne shine akan subn shuraik ya kasance yana da munafurci amma in yazo wajen manzo Allah sai ka ji magana tartartar kamar da gaske amma kuma munafiki ne shine ake faɗa anan cewa manzon Allah kare ya yarda da shi ba mai gaskiya bane na'am وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل نعم.
والله لا يحب الفساد نعم وإذا تولى صاحب الأجل يفسد فيها ويولك الناس والناس والله لا يحب الفساد shi wannan aknasa din wani za ta walla idan ya juya baya sa'a yakan yi tafiya fil ardi bayan kasa ne sai tafiya saboda yayi barna mana wata ran ya tafi cikin dare yaje ya ringa kakkashe dabbobin mutane ya ringa yin abubuwa na amfanin gona ya ringa ainihin halakar da su mana ya ringa yin abubuwa dai na barna shine sai abiya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga irin aikin da yake yana tafiya a bayan kasa yana barna ne su tafiya wa yulika al-arsa wa yana ainihin halakar da tsire-tsire da kuma abubuwa na dabbobi irin ga ciccire su su da su abubuwan tsire-tsiren dabbobi kuma irin ga kashe su wallahu shi Allah la yuhibbu sa da baya son barna mana barna ko iri ne Allah baya so balle kuma ka taba haƙƙin wani
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالعلم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له إن أكتشي مثلا اتق الله كجي tsoron Allah ba a cikin irin wannan abun da kake yi to akadatul izzatu sai ringa jin wani girman kai da wani ainihin azawa da fadila yana kama shi bil ismi a cikin wannan sako da yake to fa azmu jahannam ana jahannama ta ishe shi wala bisal mihad sannan makoma ko ko shimfiɗa ta yi muni wanda ta zama jahannama ana almihad shimfiɗa to wannan shimfiɗa ta zama jahannama wala bisa ta yi muni na'am ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نعم والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد a cikin mutane kuma akwai wanda yake sai da rayuwarsa gaba daya saboda neman yardan Allah shine su haihu lokacin da yazo zai hijira ya bar Makka kafirin Makka suka ce ai shi mutumin Rum ne a nan garin yazo ya samu kuɗi saboda haka tunda ya ce zai bi Muhammadu to dole ba zai tafi da wannan dukiyar tasa ba kuma ya ɗauki dukiyar ya ba su haka ya tafi da kafa ma ya tafi Madina har kafarsa ta kumbura yana isa garin madina aka saukar da wannan aya har gaya manzo Allah ya fito ya tare shi a wajen gari cewa rabi albai su haihu rabi albai su haihu cewa su haihu ya yi riban wannan ciniki da yi mana ka yi riban wannan ciniki ka yi shi mai kyau ya fi maka abun da ka bari da aka yi ta yabansa ya shiga cikin garin madina shi ne saukar da wannan aya wallahu shi Allah ya hukunta ibad mai ainihin tausasawa ne ga bayansa na'am الحمد لله نعم نعم نعم نعم نعم eh tahajjudi nafila wanda ake yi da dare kamar wanda yanzu aka fara ku a cikin kwanakin karshe din nan babu laifi yana da kyau musamman ma kuma an fi son inda sun samu mutum ya zama ya yi sun kaɗai aka fi su amma in je a cikin jam'i babu laifi sai dai ba a so a ringa sa lasafin ko suna ƙara saboda imam malik ya ce makruhi ne shi a wajensa saboda irin wannan abu ma'ana za ka yi disturbing wani shi yasa ya zama makruhi a wajensa ne amma in ba za ka yi disturbing kowa ba ba za ka shiga haƙin kowa ba to ba wani abu eh na fi ne wanda yake mai kyau amma kar a shiga haƙin musamman kuma maza su mata kan su zauna a gida su yi su mata ba a sun su tafi wani guri na na eh salatun tasbi insha Allah gobe sai mu tashi insha Allah eh sallah ce wanda annabi koyawa babban sa Abbas ya ringa yin ta cewa in mutum yana yi za a kankare masa dukkan zunubansa wanda yayi da ma wanda ma zai yi a gaba to ina gama shi ne bayanin ko tunda dai ko ana yi ko raka a hudu a karanta fatiha da sura bayan karatun sai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar ko iyana ko wala haula wala quwwata illa billah aliyyil azim sai ayi sau sha biyar in kana tsaye in kai ruku'i kuma za ka yi sau goma in ka dago za ka yi sau goma haka a sujjada ma sau goma in ka dago ka zauna ma za ka yi sau goma haka in ka sake koma a dai kowane tsakani goma goma ake yi a tsaye ne kawai ake yi sau sha biyar biyar e shi ne e fatiya tilasin bacci sirar lalazina mutane wani wanda ya اللهم صل على آمين آمين آمين
محمد آمين Allah